والثاني الياء والثالث الفتحة وهما عن الكسرة ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي علامات الخفض wato a babin da za mu gaskiya babobi babi ne kai na alamomi na alkhafdu kuma mun ce alkhafdu shine aljarru waɗansu malaman nahawun sukan ce alkhafdu waɗansu su kira shi da suna aljarru an gane ko wal khafdu salasu alamatin wato shi alkhafdu ko aljarru me kuke haka ne wayo salasu alamatin yana da alamomi guda uku wala in zaka je wani waje ka dawo zaka iya zuwa ka dawo ka same ni to sai ka zo nan ka rada mun kenan ka an ta'rifa anna al-kalimata makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati ashya zaka iya gane cewa wannan kalma tana da khafda idan ka samu ɗaya daga cikin alamomi guda uku al'awwal alama ta farko alkasra kalmar da ka samu a ƙarƙashin a harafin ƙarshe ya samu kasra to alama ta cewa hadhihi kalma makhfuda ko ka ce majrura sawa'un qulta makhfuda aw qulta majrura fa ma'anaha wahid wa anahuma wahid wa hiya al-asl ita kasra dama ita ce alama ta asali wasani abu na biyu aliya ka samu ya'un wasalisu alama ta uku alfathatu ka samu fatha abin da yake so ya ce maka alkhafdu yana da alamomi guda uku alama ta farko alama ce asliya wal alamatan albaqiyatan far'iyatan alamomi guda biyun kashe akan kawo su ne a madadin kasra a inda kasra ba za ta yi ba kamar ya akan kawo ta ne a madadin kasra haka kuma alfatha akan kawo ta niyabatan anil kasra للدلالة على أن هذه الكلمة مقصودة أو مجرورة نغاني ونكو ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يقول فيها كون الأيش كما أن الأمر غدا ينادى موضع ينسى wato akwai wurin da kasra ce take zuwa a matsayin alama ta jarra akwai wurin da ya unce take zuwa a matsayin alama ta jarra niyabatan anil kasra akwai wurin da fataha ce take zuwa a matsayin alama ta jarra niyabatan anil kasra shine wa likulli wahid min hadhihi al-ashya ath-thalatha mawadi'u yakunu fiha sanadkuru zalika tafsilan fi ma yali zamu ambata maka filla filla game da hakan cikin abin da zai biyo baya wato wannan kamar ya bayar ne a jumlace yanzu kuma zai shiga cikin tafsili zai ɗauke su ɗaiɗai alkasratu wa mawadi'uha wato kasra da wurarenta wato a ina da ina ne kasra take zuwa jawo mana kofar nan da Allah kun bar ta a bude ku a ina ne kasra take zuwa qala fa amma alkasratu fatakunu alamatan lilqafd fi thalathati mawadi' في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أولا في الاسم المفرد المنصرف ثانيا وجمع التكسير المنصرف ثالثا وجمع المؤنث السالم kowane ɗaya cikin waɗannan wurare guda uku kowane ɗaya cikin waɗannan al'amura guda uku al'ismul mufarad wanda yake munsarif jam'u taksir wanda yake al-munsarif jam'ul mu'annas salim lokacin da ya kamata ya samu jarra akan kawo masa kasra ne a matsayin alama ta jarra an gane ko kamar menene al-ismul munsarif sunan da ba mamnu'u min as-sarf bane ba sai su ce masa al-munsarif kamar zaid zaka ce ja'a zaidun ra'aytu zaidan wa marartu bi zaidin kaga munfarid ne suna ne al-mufrad wanda yake munfarid idan an ce al-munsarif bi ma'ana qabilul litanwini zai iya yi wa ya karbi tanwini to irin wannan sunan lokacin da duk ya kamata ya samu jarra akan kawo kasra ne a matsayin ita ce alama ta jarra kamar yadda muka buga misali haka ko muhammad ja'a muhammad ra'aytu muhammadan wa nazartu ila muhammadin kaga shi ma ismul mufrad ne al-munsarif bi ma'ana qabilul litanwini an gane ko jam'u taksir al-munsarif shi jam'u taksir akwai wanda yake al-munsarif akwai wanda yake gairu al-munsarif jam'u taksir al-munsarif kamar rijal jam'i ne taksir jaa rijalun ra'aytu rijalan wa marartu bi rijalin wannan jam'u taksir ne al-munsarif ina fata an fahimta kamar al-kutub jam'u taksir ne kuma al-munsarif هذه كتب قرأت كتبا ونظرت إلى كتب ina fata an fahimta jam'u taksir ne al-munsarif to jam'u taksir wanda yake gairar munsarif wato kamar wanda yazo akan siga na muntahal jumu kamar mawadi jam'i na mawadi wannan gairar munsarif don me baya karban tarwini to irin wannan shi babin da irabinsa zai zo nan gaba zai maka bayaninsa za ka ce hazihi mawadi'u ina fata an fahimta ba za ka ce mawadi'un ina fata an fahimta to kaga tun da gairu qabilin litanwin wa huwa ghairu dakhilin fi hadha al-bab alladhi nahnu fihi wa lahu babun akhar ya'ti fil kitabi fima ba'd wato kaga kenan kalmomi guda nawa ne wanda ake musu kasara a matsayin alama ta jarra kalmomi guda uku kalma ta farko al-ismul mufrad al-munsarif dole sai mutum ya ce al-munsarif kalma ta biyu jam'u taksir al-munsarif kalma ta uku jam'ul muannas salim jam'ul muannas salim bayanin sai riga gabata ba ya sananne ne a wurin kowa ba sai mun maimaita shi ba muslima muslimat mu'mina mu'minat da haka muslimat da mu'minat dukkan su kowanne jam'ul mu'annas salim ne kuma lokacin da duk ya kamata ya samu wato a jarra to akan kawo kasra ne alamatul jarri din yace wa qulu lil kasrati thalathatu mawadi' تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف وأنا قال شرحي من تفسير وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا معنى كونه مفردا شنو ليس بمثنى ولا جمع سننكما ليس بالمضاف ولا شبيه بالمضاف to wannan shine mufrad an gane ko wanda yake ba musanna bane ba jam'i bane ba sannan ka fahimci menene me ake nufi da kasancewar sa munsarif wannan ya fahimta أن الصرف يلحق آخره والصرف هو التنوين abinda ko ake nufi da asarf shine at-tanwin to da an ce suna al-munsarif bi ma'ana qabil lit-tanwin idan an ce ghayr al-munsarif yani ghayr qabil lit-tanwin ghayr qabil lit-tanwin والصرف هو التنوين نحو سعيت إلى محمد ونحو رضيت عن علي ونحو استفدت من معاشرة خالد ونحو أعجبني خلق بكر waɗannan jumloli ne guda hudu sa'aitu ila muhammadin bi ma'ana zahabtu ilaihi raditu an aliyin istafattu min mu'asharati khalidin a'jabani khuluqu bakr sai ce fa kullu min muhammadin wa aliyin makhfud kalmar محمد ده كلمة علي يكون يعني مخفوض لدخول حرف الخفض عليه كما أنت إلى محمد عن علي وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه هذا خالد مضاف معاشرة مضاف ne خالد مضاف إليه خلق بكر خلق مضاف بكر مضاف إليه wato kaga da Khalid da Bakar a nan kowanne shi ma maqsud ne saboda ne saboda kaunihi mudafin ilayhi li kaunihi mudafin ilayhi mudafan ilayhi wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu aidan kaga shi ma alamar kasancewar sa maqsud wato kasra wadda take zahira wa muhammadun wa aliyu wa khalidun wa bakrin asma'u mufrada wa hiya munsarifa li lihuqi tanwili laha sai ce to kaga waɗannan kalmomi guda hudu da muhammad da ali da khalid da bakar dukkan su asma'u munfarida da mufrada suna ne mufrada mufradai kowanne ba jam'i bane ba ba ko musanna bane sannan kuma wa hiya munsarifatun للحوق التنوين لها kowace munsarifa ce dan ga tanwini ya zo a ƙarshen kowace daga ciki shine lil huquq tanwin laha ina da kun fahimci zuwa nan madalla eh kulub mudaf bakr mudaf ilayhi eh to saboda shine fa'ili kasancewar sa fa'ili baya hana ya zama mudaf yanzu idan kace jaa abdurrahman lafazin abdu ba shine fa'il ba wa huwa mudaf الرحمن مضاف إليه to kana ganin ba zai cika so biyu lokaci guda dole sai dai in ya zama fa'ili to kare zama mudaf ajaba ne kuluku bakar ma'ana halayen bakar sun burge ni shine abin nufi ajaba ne kuluku bakar kuluk dabi'u ko halaye can gurin kuma istafattu min mu'asharati khalid na fa'idanta ta hanyar tarayya da khalid wato tarayya ta da shi ta amfanar da ni kila saboda ilimin sa ko tawadu'un sa ko dan su halaye da na kwaikwaya a wajen sa sa'aitu na ce shine ma'ana zahabtu wal mawdi'u thani jam'u taksir al munsarif bima jam'u taksir zama al munsarif وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا وذلك نحو مررت برجال كرام ونحو رضيت أن أصحاب لنا شجعان فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير وهي منصرفة للحوق التنوين لها لازم komai a fili yake a game da wannan wato jamu taksir kenan kada ka san bai jamu taksir tun darasin da ya wuce baya gashi na kawo misali marartu bi rijalin kiram na wuce waɗansu mutane masu karamci waɗansu mazaje masu karamci a rabitu na ashabin lana shuju'an na yarda da waɗansu abokananmu waɗanda suke jarumai su ne shuju'an jam'i na shuja'a shuja'a jarumi guda daya shujuan jarumai ko sadauki ke lokacin da kace marartu bi rijalin kiram raditu an ashabin lana shujuanin kaga kalmar rijal da kalmar ashab kowanne maqsud ne bi dukul harfin khafd alayhi dan kowanne harfin khafd ya shiga cikin sa marartu bi rijalin raditu an ashabin علامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من كرام وشجعان أما لفظ كرام لو كنت كتير برجال كرام كو شجعان أصحاب لنا شجعان مخفوض فيما كون مخفوض لماذا لأنه نعت للمخفوض لأن هذا ما نعت دون كرام نعت نمي نرجال كما يد شجعان نعت ننا أصحاب وتصفر أصحاب abokanan waɗanda suke jarumai wato sifar su ce jarumtaka kamar yadda wannan mazajen masu karamci wato sifar su ce karamci shine na as kullum min kirami mashidan mahfud li'annahu na'atun lil mahfud wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahira sai ce wa rijalun wa ashabun wa kiramun wa shuju'an idan muka zo da kalmomi guda hudu jumu'u taksir ko ne jam'u taksir ne an gane ko kowanne ta gayyara bina'u mufradihi domin shuju'an jam'i na shuja'a shuja'a da dammi shin wa fatihil jim lokacin da ka zo jam'i sai kai da dammi shin wa iskanil jim kaga tagayyar bina'u mufradihi da haka ya zama jam'u taksir rijal jam'i ne na rajul rajul bi fatihi ra wa dammil jim lokacin da ka zo jam'i sai ka ce rijal bi kasarin ra wa fatihil jim kaga tagayyaru bina tagayyara bina'u mufradihi da haka shi ma ya zama jam'u taksir kenan haka kiram jam'i ne na karim bi fatihil kaf wa kasarin ra lokacin da ka zo jam'i sai ka ce kiram بكسر الكاف بدلا من الضمه وفتح الراء بدلا من الكسره kaga shi ma tagayyara bina'u mufradi ina jin wannan duk a fili yake haka ashab jam'i na sahib sahib ashab kaga sahib bi fathi sad ma alifin ba'daha thumma kasr al-ha amma da kace ashab kaga bi ziyadati alif wa iskad as-sad wa fath al-ha ba'daha alif kaga nan gudun gaba daya tagayyara bina mufradi da ka kowanne jam'u tafsir ne wa hiya munsarifatu mu kowace ɗaya cikin kalmomin tana iya karɓan tanwini lil huqi tanwini laha ga tanwini na gaskanta ta wal mawdi'u ath-thalith jam'u al-mu'annath ath-thalim وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات ونحو رضيت عن مسلمات قانتات فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم أظن أن هذا واضح لا يحتاج إلى بيان ƙarin bayani sai ya sashi cikin duhu a hakan ya fito wasu kace duk wanda ya so fassara ruwa to fassara sai ta batar da ruwa a kasa gani amma da an tambaye ka mai ruwa kace ruwa shine ruwa to ba ta fassara ta wuce wannan amma idan ka tsaya ruwa wani abu ne wanda yake mai tsararo mai kaza ana sha ya sai ka yi dogon bayani ba a fahimta ba ko ba haka ba to haka yadda wannan ya fito fili bai kamata mu bayyana shi ko na duk ɗaya ne a kalma ɗaya sai a yi mata jam'i da yawa kalma ɗaya sai a mata jam'i da yawa ba lallai bane ya kasance a mata jam'i iri daya na'am za ka iya faɗa na'am an fahimci wannan nan ko? وعليكم السلام habba mala duk bayanin da muka yi a baya gal munsarif wanda baya iya karban tanwini kwata kwata ba zai karbi tanwini ba gashi suna da amma baya karban tanwini kamar karman laila za ka yi mata tanwini laila suna ne na mace za ka yi masa tarwiri ya zama gairar munsarif ke nan yana gairar kabilin litin rubin bayan za a iya karɓi tarwiri ka fahimta haka kalmar isa za ka yi wa isa tanwini ko ibrahim za ka yi masa tanwini duk ba za ka yi masa tanwini ba to wannan shine gairul munsarif bi ma'ana gairul qabilin lit tanwini al munsarif shine wanda zai iya karɓar tanwini to yanzu babin da muke magana akai muna magana akan wanda yake al munsarif din yani al qabil alladhi yaqbalu at tanwin ba mu magana akan gairul munsarif dan babin su zai zo nan gaba an fahimta wannan idan ko wani bai gane wani abu ya tambaya kafin mu ce wa alaikum salam eh eh amma babin zai zo ba wannan babin bane akwai inda za a kaddara ta yanzu idan ka ce ra'aitu laila marartu bi laila marartu bi laila laila sai zanto ne majrurun bi maza ba kun tsoron Allah kun tsoron aha wa alamatu jarrihi كثرة على آخره منع من ظهورها التعذر بقى شو قدرتها kaga ta zama kaddara ke nan amma babin da muke ba wanda muke kaddara bane shi yasa ba mu san mu dauko wani babi mu kawo dan kare zo mutum bai fahimci wanda aka kawo dan ba kuma bai fahimci wanda ake ciki ba da haka ka fahimci nakan cewa eh wannan haka ne in ka rike shi da an zo wancan zaka fahimta amma lokaci guda in zaka hada sai ka kasa fahimtar shi wannan bai fahimtu ba wancan ko ba a je shi ba lantana ya fahimtu نيابة الياء عن الكسرة قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم الموضع الأول الأسماء الخمسة وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق وذلك النحو سلم على أبيك صباح كل يوم ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين ضمير المخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة الموضع الثاني المثنى وذلك له انظر إلى الجنديين ونحو سلم على الصديقين فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو رضيت عن البكرين ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها وكل منهما جمع مذكر سالم wannan yana da sauƙi sosai da sosai kun dai fahimci wancan mun yi magana ne akan me wanda ya wuce alkasratu wa mawadi'u hako wato kasara takan zanto alama ta jarra a wurare guda nawa uku wuri na farko al-ismul mufrad al-munsarif wuri na biyu jam'u taksir al-munsarif wuri na uku jam'ul muannath salim to wannan kuma can dama mun ce ita kasra alama ce asliya ta jarra amma ya unfa alama ce far'iyya haka fatha ma alama ce far'iyya to yanzu za mu maganar wurin da ya'un take zantowa a madadin kasra can gurin kasra ce za ta zo don ita ce alama asliya cikin wuraren guda uku a nan gurin kuma ya kunce za a kawo wa ammal ya fa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi wato ya takan zanto alama ta khafda a wurare guda uku guda uku na farko fil asma'il khamsa a cikin abin da ake kira da asma'ul khamsa wanda mun san su na biyu sune um menene tasniyatul asma wato cikin abin da ya shafi tasniya na uku shine aljam' a cikin waɗannan wurare guda uku do ana kawo ya'un ne niyabatan an kasra zai ambace su daidai daidai kuma suna da sauƙi sosai da sosai wa qulul ya'i salasu mawadi تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم الموضع الأول الأسماء والخمسة وقد عرفتها كاسم من الأسماء والخمسة أبايا وعرفت شروط إيرادها كاكم مثلا شرط لإيراد نفركم من الأسماء الخمسة مالا آه بالإيراد كانت الإصبع منين أسماء الخمسة مالا ما أسماء الخمسة أبوك أخوك فوك هموك ذو مال ina fata an fahimta abuka akuka hamuka da fuka da zumale sun da asma'ul khamsa da an tambaye ka mai asma'ul khamsa sun yi waɗannan jamil jidda um, to sai a ce ta me ake musu irabi to anan gurin ne magana da su sai kace turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif ya riga ya gabata to yau ne muka zo inda kuma tujarru bil ya'i sai yau muka zo inda ake musu jarra mun mutu inda ake musu رفع انا مترفع نبي الواو جاء اخوك ابوك حموك الى اخره ومن متى عند ake musu nasaba ra'aytu abaka akhaka ila akhirih sai kuma ma yau muka zo inda ake musu jarra sannan bayani ya gabata kan cewa ana musu irin wannan da irabi ne na arrafu bil wawi wan nasbu bil alifi idan sun cika waɗansu sharuɗa akwai sharuɗa guda hudu wanda sun yi tarayya su duka akwai kuma sharaɗi ɗaya da ya shafi fuka da kuma sharaɗi ɗaya da ya shafi mai zumalin to menene sharaɗa guda hudu wanda suka shafe su su duka aha duk su kasance mu faradai ta yadda ba su zanto jam'i ko musanna ba na ɗaya kenan na biyu kuma kowanne ya zanto mukabbar ne ta yadda kowanne ba a yi tasgiransa ba yana nan sannan ya kunu mudafan jamil jamil an ta kuna idafatu hal gairi ya ilmu takallim wadannan suna sharuɗa guda hudu da suka shafi al-asma wal khamsa to sharadi guda ɗaya da ya shafi fuka aha khuluha min al-mim sai sharadi guda ɗaya da ya shafi zu an ta kuna bi ma'ana sahih sannan samu wannan sharuɗa to kaga wannan shi yasa muka ce darasin da zai zo ana gina shi ne akan wanda ya wuce yanzu wanda ya wuce fahimci wanda ya wuce wannan sai yana barci ma za a gingedi za a yi shi wanda ya fahimci wancan ba sai ya rikice ga abin ya yi girma da yawa mai wannan wani irin babi ne aka shiga an gane ko wa arafta shuruta irabiha mimma sabaqa wa dhalika nahwu sallim ala abika sabaha kull yawm wa nahwu لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لو كتن دكتي سلم على أبيك أبو أن يزومي مخفوض saboda me lidukuli ala a kansa wa alamatu khafdihi aliya haka lokacin da kace لا ترفع صوتك على صوت أخيك لفظ أخيك يا من مخفوض لماذا لكونه mudafun ilai jamil jiddan wa alamatu khafdihi liya haka lokacin da kace la takun muhibban li zil mali zi din nan ya zanto makhfud limadha لدخول حرف الخفض عليه هو اللام وعلامة خفضه الياء أنغانيكو والكاف كاف في الأولين أتكن دكتي سلم على أبيك haka la tarfa sautaka ala sauti akhika ka din nan a cikin kalmomi guda biyun farko me matsamin sa bamirul muqatab lamiri ne na wanda kake magana da shi da kace sallim ala abika ka gayar da mahaifinka ko a hausa ma ai kaɗin mahaifinka ko haka ba haka lokacin da kace la tarfa a sauta sautaka ala sauti akhika kar ka daga muryarka kan muryar dan uwanka wato ladabin magana ya nuna in kana magana da wanka kar ka daga murya a kansa kai masa magana da sauti na kaga wannan ko kaf din da ke cikin kalmomin nan guda biyu ko ne dhamirul mukhatab lamiri ne nawa wanda kake magana da shi wa hiya mudafun ilayhi ita ta kaf din kuma ta zama mudafu ilayhi nan take mabniyun ala al-fath wadda dama mabniya ce domin dukkan harafi mabni ne wa kullu harfin mustahiqqun lil bina dukkan harafi na duniya mabni ne ba mu'rab a cikin an gane ko ko dai zanto mabnin ala dhammi ko mabnin ala fatahati ko mabnin ala kasrati ko mabnin ala sukuni وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم da ibn malik ya faɗa kenan dukkan mabani ko dai ala sukun shine asli ko ya zanto ala dhammi ko ya zanto ala fatih ko ya zanto ala kasrati to kaga nan gurin ya zama ka harfin mabani ala fatih fi fi mahall jar ko fi mahall khafd kilahuma wahid wa kalimatul mal idan ka dauki kalimatul mal wajen fil misali salis misali na uku da kace la takun muhibban li zil mali mudafun ilahi aidan ita kanta kalimatul mal mudafun ilai majrurun bil kasrati adh-dhahira ana masa jarra da kasra wadda take ta zahiri al mawdi'u thani wuri na uku al musanna wuri na biyu kai al musanna wa zalika nahu unzur ila al jundiyaini ونحو سلم على الصديقين فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه عشان كاتي إلى الجنديين نن كاتي على الصديقين كون مخفوض لي وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها علامة نخفضها تنسى يا wadda أيوا abin da yake kafin ta fataha a yi wa abin da yake kafin ta jarra abinda maftuhu ma qablaha za abinda kafin ta fita abinda kuma yake bayan tajarra wa kullu min al-bindiyyin wa sadiqain musanna kuma kowanne musanna ne da annahu dalun ala sunayn ai kun fahimci wannan kaga da an ce sallim ala al-bindiyyin ko unzur ila al-bindiyyin ko sallim ala sadiqain ya zanto al-bindiyyin anan majrurun majrurun bi maza bil ya niyabatan عن الكسرة هكا سلم على الصديقين مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة الموضع الثالث جمع المذكر السالم ولنا أكتنا جمع المذكر السالم نحو رضيت عن البكرين نحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين المسلمين الخاشعين البكرين سنقول اه البكرين كنا زي البكرين رضيت عن البكرين نظرت إلى المسلمين الخاشعين فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لأنه حرف الخفض لأن لدخول حرف الخفض عليه وعلامة الخفض هي لا مكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وكل منهما جمع مذكر سالم wannan dukkan su واضح جدا na fata an fahimci wannan ba da wata matsala sosai da sosai na'am idan an cewa mutum mu'addab mutumin da yake da ladabi eh aina a wani auta jumla kenan ka faɗi jumla ɗin tukuna mana ka ce mawƙi'uhu fil iraq eh illa an yakuna mu'addaban mawqi'u la ilaha illa huwa mustasna ne mustasna ba da illa kuma ya zanto mansub to ba mu kihu min al-irab kake tambaya ba abin da zaka tambaya wasalin kalmar ita kanta dan shi al-irab yana magana akan harafin karshe amma idan harafi na tsakiyar kalma ne sarfu kenan wannan ba da alaka da nahwu sarfu ne shi nahwu yana magana akan harafin karshe illa an yakuna mu'addaban me ya kamata ba ta samu anan nahwu yake magana idan ka ce mawqihu fil irab to ana nufin wannan kenan ma'ana me ya kamata ya samu a karshe rufa ko nasaba ko jarra me ya kamata ya samu ka gane amma idan kana magana akan ginin kalma bina'ul kalma biniyatul kalma wato durin kalma din wato an samu wani canji a tsakiya kamar mu'addiban zamu ce ko mu'addaban to anan sarfu yake aiki a ba nahu ba kun gane to saboda haka mu'addab anan gurin ismul maf'ul ne ba ismul fa'il ba sukan ce mu'addab idan mutum ya zanto mai ladabi ma'ana mutumin da yake da hali na gari mutumin da yake da dabi'u na gari da ka gan shi akwai ladabi ta tare amma da ce mu'addib shi wanda yake sa waɗansu su ladabi mai ladabtarwa kenan na'am ina ga sai mu dakata a nan insha Allah darasi na gaba sai mu fara daga tamarin dinsa akan wato rayuwar larabawa ta fuskar abin da ya shafi zaman tare da kuma ɗabi'u yau kuma za mu tashi kan hayatul arabi a siyasiya hayatul arabi siyasiya wato rayuwar larabawa ta fuskar siyasa ko shugabanci a ɗabi'ar larabawa mutanen jahiliya yaya suke a da ta fuskar siyasa da shugabanci an gane ko shi ne nace kana al-arabu min haythu hayatuhum as-siyasiyya qismayn qismun lahu mashatun siyasiyya wa haula'i kanu ya'ishuna fi imarat ka imarat al-hira wa imarat al-ghasasina wa imarat kinda ويمكن أن نعتبر مكة المكرمة من هذا القبيل لأن نظاما سياسيا كان ينتظمها wato rayuwarsa ta siyasa shin sun yarda da shugabanci ko ba su yarda da shugabanci ba a cikin kowa na cin gashin kansa ne ko me ake ciki shine ce kanal arabu min haythu hayatuhum siyasiyya qismayn larabawa ta fuskar rayuwar siyasar su kashi biyu ne ana nufin larabawa a lokacin jahiliya kashi na farko kismun lahum mashatun siyasiya idan ce masha ana nufin shay lahum shay'un siyasi wato kashi na farko waɗanda suke da wani abu na shugabanci sun yarda da tsarin shugabanci a tsakankaninsu a zamantakewarsu ta yau da gobe to ilailan waɗannan wa haula kanu isuna fi imarata suna rayuwa ne a cikin waɗansu masarautu suna da 'yan ƙananan masarautu nasu na da an gane ku kamar dai da muke da masarautu a ƙasa hausa masarautar kano masarautar zazzau masarautar daura katsina da sauransu suna rayuwa ne cikin waɗansu masarautu ƙanana haka da suke su suna imarat ka imaratul hira kamar imaratul hira imara ce mai zaman kanta wa imaratul gasasina haka masarautar gasasina wa imaratul kinda da masarautar kinda ويمكن أن نعتبر مكة المكرمة من هذا القبيل زي يوما مسنية مكة مكرقة مكة من إذن da مكة أما تأينتنا cikin wannan nau'i من هذا القبيل يعني من هذا النوع an gane ko لأن نظاما سياسيا كان ينتظمها domin akwai tsari na shugabanci wanda yake gudanar da makatun a wancan lokaci sai dai kawai abinda ba a samu ba a makka sabanin wanda yake cikin waɗancan garurukan da muka kirga imaratul hira da alagasa suna da kinda su can gudun suna da sarki din suna da komai da komai ko shugaba guda ɗaya wanda ya kaɗai ta garin amma makka ba wai shugaba gaba ɗaya wanda ya kaɗai ta garin bane ba akwai dai waɗansu 'yan gida da ake girmama sama da sauran sauran suna ba su mahimmanci ko suna ganin kimarsu a zuci amma ba wai dan an tsaya an yi yarjejeniya an musu baya a kone shugabanni ba to gidan da ake wa wannan ko su ne ƙurashawa ana girmama su ba don kuma saboda makwabtaka su ɗakin Allah da hidima da suke wa ɗakin Allah to wannan sai ta sa dukkan wani balaraban makka da bukureshin da wanda ba bukureshe ba yana girmama su yana mutunta musu yana musu ragayya to sai suka zama kamar shugabanni amma ba tare da an tsaya an yi musu mubaya'a ko zaɓe ba kawai ta fuskar haka wannan kimar da ake ba su an gane ko to sai ya kasance suna da sacewa cikin al'amuran da suka shafi makka sannan kuma ƙarfi da suke da shi na tattalin arziki wanda ya tsara na sauran ƙabilu shi yasa ake dogaro da su wajen dukkan kayan bukata da ake sayowa daga yaman ko ƙasar sham su ne suke kawo wasu sayar to kako idan an kawo kaya wani lokacin kana da kuɗin saya wani lokacin baka da kuɗin saya to duk mutumin da ya baka bashi sai kaga kana jin yana da wani shugabanci a kanka dole za ka yi masa wata ragayya to wannan karfin tattalin arziki da suke da shi da makwabtaka da ɗakin ka'aba sai ya ba su wani dama na sauran larabawa su rinka girmama su ko mutunta su kun bai wannan ko amma imaratul hira faqad ansha'a al-furs janubai dawlatihim لتحمي حدود إمبراطوريتهم من غارات القبائل العربية مسلوتر حيرة kuwa. faƙada an sha halfurs daular farisawa ce suka assasa ta suka kafa ta janubai daulatihim a kudu da daularsu a kudu da ƙasarsu tun da daular furs su suna wato ainihin arewa da ƙasar larabawa to sai ya kasance kudancinsu su daular farisawa ɗin suna iyaka da larabawa daga arewacinsu to sai suka nemi waɗansu ba ta garin larabawa suka ruɗe su da abin da suke da shi na dukiya da arziki don su zanto suka zo suka kafa musu wata daula ko masarauta a kan iyakarsu da farisawa saboda sauran larabawan sahara idan sun zo za su shiga kasar furs su kai hari na yaƙi sai waɗannan su baiwa farisawa kariya yan uwansu larabawa kenan su mayar musu da martani saboda a wancan lokaci daular rom da daular farisa ba wanda ya fi su karfi ko na soja ko na tattalin arziki to amma abin da yake wahalar da su duka daulolin guda biyu yaƙi na sahara saboda su inda suke ba sahara cikin duwatsu suke da itace da tsaunuka da ruwa da kogi da menene da haka ba su saba yin tafiya irin ta cikin sahara ba wadda balaraban ƙauye sai ya haula kuminsa tun da safe har magariba bai ci bai sha ba kuma zai tafiya da raƙumi raƙumi kwana sha biyar bai nemi ruwan sha ba su kutan dawaki suke da su in yau za su fara hawan raƙumi shi kenan to shi yasa sai larabawan suke amfani da wannan dama su laɓaɓo su laɓaɓo su kai hari irin galurukan kan iyaka su kashe na kashewa su kwashi dukiya su shiga sahara farisawa ba za su iya bin su ba da in sun shiga sahara za su sha mamaki ina ba ta fahimta to da suka ga abin ya dame su haka sai suka zo samu waɗansu ɓata garin laraba suka jawo su suka kafa musu daula da masarauta suka karfafe su ta fuskan arziki da menene ba don kuma don su ba su mai kariya da tsaro to imaratul hira kenan an gane ko an sha halfurs janubai daulatihim farisawa suka kafa wannan masarauta kudu da daular su li tahmi hududa imbaraturatihim domin ta kare musu iyakokin daular su imbaratoriya daula ko masarauta babba ita ce imbaratoriya masarauta irin wadda take bin mulki na tsarin sarki ita ce imbaratoriya kamar kaga japan don haka suke in ba yanzu a zamani da suka koma su ma yan demokuraɗiyya ba don ta kare iyakokin babbar daular su min gharatil qaba'il daga hare-hare na kabilu na larabawa al'arabiya na larabawa wa kana mulukuha sarakunan ita wannan daula ta alhira yud'auna almanazira ana kiransa da suna almanazira li'anna mu'zamahum yusamma bismil munzir domin galibin ɗaiɗaikunsu kowane sarki ana kiransa munzir a ce munzir ɗan gidan wane munzir ɗan gidan wane wahum batalun min qahtan asalin su kamar wani yanki ne daga cikin kabilar qahtan kabilar qahtan kuma asalin su daga yaman suke wa min ashhari mulukihim al munzir min ma'is sama yana daga cikin wato mafi shaharan sarkin su wanda yafi shahara a daula ta mutanen hira shine al munzir ibnu ma'is sama laraba akwai alfahari wa waladuhu amru bin hind da kuma ɗansa mai suna amru bin hind wanda shi ma yana cikin muluk na manazira wa waladuhu al-akhar an-nu'man ibn al-munzir da kuma wani dan nasa mai suna an-nu'man ibn al-munzir alladhi kana lahu shuhratun 'azimatun fil arab wanda yake da shuhura mai girma a cikin larabawa وقد استمرت دولة المنازل حتى أعطاها بها جيش الإسلام بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه دولة متنهيرة تاتق بدا زرك وأتاريه har zuwa lokacin da musulunci ya ragargaza ta ta hanyar jagorancin Khalid bin Walid lokacin da za a kai hari a daular Farisawa nuna sana kan iyaka dole sai an murkushe ta a shiga Furs Khalid bin Walid ya bi ta kansu ya wuce to nan ne aka zo karshen daular Manazira an gane ko wa amma imaratul gasasuna masalautar gasasuna kuwa fa kad kana laha akthar min asima su ba birni ɗaya suka kafa ba suna da wato kafital sama da guda ɗaya washtahara awasimuha wa ashharu awasimiha busra amma mafi shaharan kafital din ko babban birnin masarautar tasu garin busra kar ku manta akwai basra akwai kuma busra busra daban an gane ko albasra wannan a kasar iraki ne albasra amma busra wannan a kasar sham ne ina mata an fahimta wato kun ga ba ba kusa da juna suke ba wannan busra da haka daban-daban suke to ɗaya daga cikin mafi shaharan biranen su manya shine garin busra wa kada an sha'ahar rum junubai janubai daulatihim wato ita ma wannan daula ta gasa suna larabawa ne amma rumawa ne suka kafa ta janubai daulatihim wato kudu da daularsu bir'an min gharatil arab su ma dan zame musu kamar wani sulke ko kariya addir'u sulke kenan amma akan ce addir'u ana nufin kariya don ta zama musu kariya min gharat al-arab daga hare-hare da laraba za su kawo musu wato kun ga anan gurin da daular farsa da daular rumawa kowace sai ta yi wa kanta kariya daga hare-haren larabawa tunda su dukkan su ba su iya yaki na sahara ba wa mulukuha banu ghassan sarakunan su ana kiran su banu ghassan wa hum aidan batun min butun qahtan kuma asalin su yanki ne daga cikin kananan kabilu na banu qahtan وولداه عمرو والنعمان والأهيم وجبلة ابن الأهيم قال الأيهم waɗannan suna daga cikin mafi shaharan sarakuna a daular gasasina ko a imara a masarauta ta gasasina wanda su kuma kan iyakar ƙasar larabawa da shiga daular rumawa take an gane da ko وأما إمارة كندا فكانت تابعة للتبابعة باليمن ita daular ta kinda ko masarautar kinda karama ce ta kasance tana bin daula ta tababi'a bil yaman a kasar yaman daular tababi'a su kuma su ma ta yi shuhura lokacin jahiliya wato su kuma an samu su suna tababi'a saboda kambin sarautar su shine tubba kowane sarki ana kiran shi tubba an gane ku Allah ya kawo labarin su cikin alkur'ani a jumlace ba tare da ya kawo tafsilin su ba wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzaba rusul fa haqqa wa'i to su da yawa ga tubba ga tubba sai a ce musu tababi'a ya zan ina nawa tubba wato ita daular kinda tana bin daular tababi'a ne bil yaman a kasar yaman وهي ببلاد نجد amma ita kuma tana kasar najid wato kamar tana jin kamar wata gunduma ce ita ta waccan babban masarauta ta tababi'a wa qad ishtahara min mulukiha hujr al-kindi walid al-sha'ir walid al-sha'ir imr al-qais ibn hujr wato daga cikin manyan sarakuna a daular kinda wato akwai al-hujr al-kindi mahaifin shahararren mawaƙin nan imrul qais ibn hujr wa qad intahat tilka dawlatu dawlar ta banukin da ta riga ta rushe bi maqtali hujr ala yadi bani asad ta hanyar kashe hujr mahaifin imrul qais a wato a hannun waɗansu larabawa da ake kira banu asad thumma bi mauti walidihi imrul qais sannan kuma daga karshe shi kanshi imrul qais din da ya mutu fi ankara a garin ankara can cikin kasar wato taki kenan wa huwa raji'un min indi qaisar rum a lokacin ya dawo daga rum nan da aka kashe babansa yana can cikin yan daba suna shaye-shayen su ya ɗauko su suka zo suka kawo hari to ina waɗancan sun fi su ƙarfi ya ga dai ba za su iya kai labari ba suka gudu daga nan gudun sai ya tafi ƙasar ruwan domin ya je ya ƙulla kawance da babbar daula ta rumawa kuma a bashi taimako don ya zo ya dawo da mulkin mahaifinsa bisa ga cewa shi idan aka yi wannan shi ma ya ɗauki alƙawali tsaron da gasa suna suke ba daular rumawa shi ma imara ta banu kinda a najid za ta baiwa daular rumawa irin wannan tsaron da kariya to amma shi kuma sarkin ruwan nan can lokaci sai ya ga ibnul qais da yanzu baya da wani karfin da zai iya dogaro da shi yanzu shi ne yake da bukatuwa zuwa gare shi sama da bukatar sa shi zuwa ga ibnul qais da haka dan me zai turo sojojin sa haka wa cikin sahara mulkin da an riga an kwace shi su dawo da shi ai aiki ne ba karbi ba hasarar da za su yi ba ta kai ribar da ya kamata su samu ba kamata in za ka yi hasara ya zanto ribar ta tare mai hasarar to shi sai ya ga gaskiya ba zai samu wani abin kirki ba da haka dai taimakon da ya masa bai taka kada ya karya ba wanda ba zai iya dawo da mulkin mahaifinsa ba to a can ba akan hanyar sassawa ya mutu wajen kissar mutuwarsa an yi labarai masu yawa idan mun zo labarin tarihinsa za a ji wannan labarin dama ya dai mutu ne a garin ankara to kaga daga mutuwar mahaifinsa da ko mutuwar imrul qais din sai daular banukin da ita ma ya kasance bata dore ba to waɗannan fa a cikin laraba su ne waɗanda suka yarda da shugabanci ko tsari na mulki mutanen makka daga nan sai daulatul hira sai algasa suna sai sai ta ne banu kinda banda waɗannan ba wanda suka yarda da shugabanci sauran kawai kowa yana so ya ci gashin kansa ne ba wani shugaba wa amma al-qism al-akhar kashi na biyu kenan larabawa waɗancan kashin waɗanda suka yarda da shugabanci sai kashi na biyu القسم الآخر من العرب فلم يكن لهم وضع سياسي سو باس ده wani tsari na shugabanci wa innama kanu qaba'ila min al-badwi ar-ruhali yantamuna ila qaba'ila ma'rufa wa innama kanu qaba'ila sun kasance kananan kabilu ne min al-badwi cikin yan kauye mazauna kauye sune al-badwi ar-ruhal masu yawan kai kawo tafiye-tafiye jam'in na rahil an ce ar-ruhal mutanen da ba sa zama wuri guda yau suna nan gobe kuma sun kwashe kansu sun koma can to yawancin su haka suke lokacin jahiliya yantamuna ila qaba'ila ma'rufa suna dangantuwa zuwa ga waɗansu sanannun kabilu wa takhda'u kullu qabilatin li shaykhiha kowace kabila tana kaskantar da kai ne ga tsarin da shugabanta ya dora ta kai allazi yakunu adatan farisan wanda shi shugaban kabilar al'adance yakan kasance farisan wato jarumi lafazin faris suna nufin mahayin doki a dacin idan kada an ce mahayin doki to ma'ana wanda yake jarumi kenan wa sayyidan da shugaba ya tahalla bi arwa'il musr wanda yake yin ado da mafi kyawun halaye an gane ko min karamin kamar karamci yawan kyauta kenan wa ikidamin da wucewa gaba idan ana yaki ba a tsayawa baya wa najdatin da kawo taimako idan an nemi taimako najda ba wai taimako na kuɗi ba yawanci mutum ya lalaka ihu saboda yan fashi sun zo masa ka kai ɗauki shine najda wa fasahatin da kuma fasaha wannan su ne abubuwan da suke tabbatarwa mutum shugabanci a datan dole ya kasance kana da kyauta marowaci ba yadda za su bashi shugabanci kuma dole ka zama jarumi matsoraci ba zai karɓi shugabanci ba kuma dole ka zanto mai fasaha dole wanda bai iya magana ba su a wurin su ba abin nan bane ba shi yasa galibin su zaga ko mawaki ya zo ya yabe su sukan gane in ya zage su ko kuma in bai zage su ba dandanan da yayi magana sai ga sun ci gyaran sa wannan da yazo ce a tashu an fu'aduka gairu sahin yace bal fu'aduka wai a farke kake ko kuma zuciyarka ba a farke take ba kaga ai zagi ne wannan ma'ana kana ji na ko baka ji na ma'ana ka mai da ni banza kenan yace a kai ne zuciyarka ba a farke ba ni kan ta a farke take nan da shi bai muri an je ko bare muri a je ko ina ba to yawancin suna da fasaha ba su da kidahumanci an gane ko to wannan shine abin da ke ba mutum shugabanci a cikin wa kana li kulli qabilatin muqatiluha kowace kabila tana da jarumanta masu yaki masu bata kariya wa sha'iruha da mawaki au shu'ara'uha kan mawakanta abinda kowace kabila take alfahari da shi kenan tunda idan kabila ta sami shahararren mawaki a cikin ta sauran kabilan da suke kawance da ita za su zo suna mata barka kun rabauta Allah ya ba ku wato wani kun samu wani zakakurin mawaki a cikin ku saboda su wakar a wurinsu tana da tasiri kwarai da gaske wani shekhiha imtiyazatun ka annaha qawanin shekul kabila wato kowane dattijo a kabila idan aka ce dattijan kabila shugaban kabilar kenan dattijan kabila kaza shekul kabila su kaza wato shugaban wannan kabila kenan shi shekul kabila yana da imtiyaza waɗansu ababe da aka keɓance shi da su ka an na haƙawanin kai ka ce wani tsari ne rubutacce aka tsaya ana bi mina daga cikin waɗannan abubuwa da aka keɓance shi da shi an na lahu rubu al ganaim idan aka je yaƙi aka dawo kwata na ganima na shi ne ɗaya bisa hudu a matsayinsa na shekul kabila ukun kuma a raba a sauran wa ma yastafihi li nafsihi minha qabla tawzi'ihi haka duk abin da ya gani cikin ganima ya ga ya burge shi ya ɗauka kafin a raba to ya zama nashi an gane ko thumma inna lahu al-fudul sannan idan an yi rabo an baiwa kowa nashi sai ya kasance ga wani abu ya hau kai to wannan kuma dai na shekul kabila ne wa ma la yaqbalu al-qismata min al-ghanaim da dukkan abin da baya iya yiwa a raba shi a iya samun wani abu a watsayin ganewa ba zai iya yiwa ma ya rabu ba to wannan nufi gaban kabila ne wa fi hadha yaqulu ahadu shu'ara'i shayban mukhatiban shaykh qabilatihi a cikin irin wannan bayani da muka yi ne ɗaya daga cikin mawaka na shaiban yana magana da shehun kabilar sai yace da shi lakal mirba'u fina was safaya wa hukmuka wan nashitatu wal fudulu lakal mirba'u al mirba' shine a rubu'i kana da al mirba' fina a cikin mu da an samu ganima ɗaya bisa hudu naka ne was safaya as safaya jam'i ne na as safiyu ko as safiyatu jam'i ne na as safiyu ko safiya safiya duk wani abin da mutum ya zaɓo shi daga cikin danginsa shi ne safiya zaɓaɓɓe kenan zaɓaɓɓen abu jam'insa ya zama safaya kana da mirba rubu'i sannan kana da safaya abin da duk ka zaɓa cikin ganima kafin araba wa hukumuka wan nasitatu wal fudul sannan kuma hukunci naka ne a cikin kabila abinda kace shi za a yi wan nasifatu sannan kuma nasifa naka ne abinda ake kira nasifa a lokacin su idan um, kabila ta tashi za ta je yaki ta nuna wani gari gashi can zata a kan hanya kuma sai aka ci karo da waɗansu wanda ba a fito don su ba to da aka yi yaki aka ci nasara akan waɗannan na kan hanyar wannan abin da aka samu na ganima na shehun kabila ne gaba ɗaya ba rabon kowa ne ribar yake cin kaga abubuwan sai na da yawa shi ne yace kai ka ce wani tsari na rubutacce kowa ya amince kuma da haka wal fudulu al fudul jam'i na al fadlu al fadlu shine abin da yake ya karu akan adadin mutane an kawo mana abu nan gurin guda hamsin da ɗaya mu ko mu hamsin ne kowa ɗauki da ɗaya kaga ga ɗaya ya saura to wannan shine fadl nan ba don na shehun kabila ne idan an kasafta kowa ɗauki nashi abin da ya rage na shehun kabila ne ko dama abin da aka samu baya karɓar rago na shehun kabila ne shine ce wal mirba'u huwa rubu'ul ghanaimi amma safaya fa huwa ma yastafihi min al ghanaimi li nafsihi wan nasifatu ma yaghnamuhu jaytul qabilati fi tariq ga shi ya fassara waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa an gane ko to waɗannan shine tsarin yadda larabawa suke ta fuskar shugabancin su a lokacin jahiliya kamar yadda na faɗa tun baya gane irin wannan zai sa ka gane falla ta addinin musulunci kaga mutanen suke kan irin wannan tsari amma alkur'ani ya zo ya canja su zuwa ga wani yanayi na daban har aka samu su suna khairar ummatin kafin su mutu كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ai ka san ba su zama khairu umma ba inda suna nan kafin zuwan alkur'ani a cikin irin wancan tsare-tsare don wannan kaga tsari ne ɗaya na shugabanci mun yi magana akan tsarin zamantakewar su ga za a zo a maganan tsarin addinin su nan gaba za a zo a maganan wayewar su ilmomin da suke da shi tun lokacin jahiliya za a zo maganan kasuwannin su da tattalin arzikin su duk sai su ga cewa wato waɗansu mutane ne waɗanda in ba dan zuwan alkur'ani ya canja su ba da ko mafarki ba za su taɓa ba na a ambace su da suna khairar ummatin ukhrijat lin nas sahihun suna da abubuwa waɗanda sun sha bamban da sauran mutane a wajen sababi na su amma gefe ɗaya kuma ga munanan abubuwan da sa iya gurɓata wancan suna da karamci suna da kyauta suna da jarunta amma a waje ɗaya kuma suna da abubuwa da dama na zalunci da wauta da rashin hankali wanda kuma ya buce hasken wannan ɗin da za a iya ganin lokacin jahiliya nan an gane ku to sai mu takaita haka insha Allah sai darasi na gaba asalin kalmar ba larabci ba ne ba larabtar da ita aka yi asalin kalmar ba larabci ba ne ba na'am ataha bi kaza bi mana ahlakahu ya dauke abin ko ya ture shi ko ya halakar da shi shine ataha biha Khalid bin Walid na'am bajiwa wannan ba na hau bane ba na hau bane ba adab bane ba usulul fiqh bane ilimin mantiki ne ilimin mantiki ne ba da alaka da addini wato sukan fake da wannan kullu kulliya da kullu juz'iyya don saboda su cimma wata manufa ta daban su yi taksisin wani umum bila mukhassis ka'ida ko ba a yin takhsis bila mukhassis idan aka ce maka wannan kullu juz'iyya ce ma'ana ga ta kullu amma ma'anar ta juz'u kenan to wane ne ya tantance wannan ma'anar ta ta juz'u ya kamata wanda ya kawo ta ya bata ma'anar kullu ya kasance shine zai bata ma'anar mai juz'u kenan kai hakuri karatu ake ka zauna ana ko sau nawa ka zo kai hakuri ka zauna kullu kulliya daban kullu juz'iyya kullu juz'iyya daban wato sukan kawo wannan dan su cimma me wata mummunar manufa wadda bata dace ba da haka ga ba da ilimin mantiki ba da alaka da fahimtar shari'a musulunci shi yasa shaykhul islam ibn taymiyyah yake cewa la yafhamuhu al-balid wa la yahtaju ilayhi zaki yace in mutum dole ne ba zai fahimce shi ba in mutum mai hazaka ne kuma baya bukatar sa to kaga me zan mutu zai wahala da kansa kansa na'am wa alaikum salam wace ya yi lalina wani mai to ya zai maka lera mata iya nan me kake so a ciki in aiki aka baka a makaranta ya kamata ka nemi shi ta wata hanya daban ba ta yi wannan نعم eh naibul fa'il zai zo nan gaba a cikin darasi naibul fa'il abinda aka cire fa'ili aka mafaulan bihi ne sai aka kawo shi a wurin da fa'ili ya kamata ya zo kafin ta ko idan ka ce kuri alkitabu ma'ana an karanta ne kaga shi littafin shine abin karantawa ya kamata a samu wanda ya karanta shi amma sai ka cire wanda ya karanta shi sai ka kawo abin karantawar a madadin sa an kawo shi ne na'ibul fa'il ma'ana a madadin fa'ili sai ya karba abin da ya kamata fa'ili ya samu shine rufa arrafu na'am tahalla idan aka ce tahalla daga at-tahliya ne at-tahliya shine ado ya tahalla yakan yi wa kansa ado bi arwa ilmus da mafiya kyawun halaye mafiya kyawun ɗabi'u arwa ilmus kenan na'am ban ji ba eh aha nun nun nun musanna kenan ba al-maftuhu ma qablaha ya'un din da ke ciki ba المفتوح ما قبلها المجرور ما بعدها تعب مسنى بني با جمعي ne mun karanta shi a baya lokacin jam'i ne na'am da aka kawo mai to azwajan menene azwajan to bi tadkhulu ilaiha ma'ana kai da kake so a ce li tadkhulu ilaihinna dukkanmu ne aka tsiri wani bangare na jikinmu aka halarci matanmu annabi adam ne kadai aka tsiri wani bangare na jikinsa aka halarci ne aka halarci matarsa amma yanzu matarka ta gida bangare ne na jikinka asalin halitta ake magana tunda an yi magana asalin halitta ko da an ce litaskunu sai zanto ilaiha tun da ce an khalaqa lakum an fahimta ko an fahimci jam'i domin a yi mana tazkiri da ni'ima amma an wahada zamiri wajen litaskunu ilaiha dan a tabbatar mana cewa matar farko ita ce wadda aka ciri jikin namijin farko tunda Allah ce wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran minhuma kaga sauran kenan ba wai kowanne daga jikinsa aka halicci matarsa ba ina fatan ka fahimta shi yasa li taskunu ilaiha dan ya koma zuwa ga wancan kamar da cewa allazi khalaqa lakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha an gane ku na'am in ce da abin da za a keɓanta mutum da shi a ce nashi ne shi kadai tauzi raba abu shine a tauzi eh yantamuna al-intima shine al-intisab dangantuwa idan ce yantami ila qabilati kaza ma'ana yana dangantuwa zuwa ga wannan kabilar kamar ka ce yantasibu ila qabilati kaza na'am eh ban ji ba ruwaidan bi a hankali shine ruwaidan bi a hankali wa mahimmin kafiri na amhilhum ruwai da bi a hankali na'am to sai mu dakata a haka insha Allah sai lokaci na gaba bi iznihi ta'ala tambaya ce da ta mana ko ta bukata ce ba tambaya ba ta me ce
wani mutum da zo da shi daga abubu jiki ya aji bin tari da su baka yi
ba wai bane ba na faɗa haka wallahi na faɗa ba na so a ɗauke ni a hoto ka ganin nan ba na so saboda na tabbatar ya ɓata hadisi ya saba hadisi
za ka maka za ka rubutu ko ba za idan zan je maka zan yi mana wannan na larura ne don ya zama dole inda na san idan na yi tawaye za a yi dada ba zan yi ba to a kan wallahu in za ka madina za ka rubutu ko ba za zan yi zan yi
to ka ce baka wannan ba na larura ba ne ba ai na larura ne abin da ke na larura ya za ka yi da shi wannan kuma wani zaɓi ne na ganin dama na ce ba zan yi ba wancan kuma an tilasta ni ba yadda na iya to yanzu a jihunka za ka samu wangala a babu kwandala an jihuna
shi kafa babu kwata ba ka dai fahimta abin da nake maka to salamu alaikum wa rahmatullahi